أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادرنا بهذا المحضر ولتعت به بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله من قول الله سبحانه وتعالى da ya sake kaddara saduwanmu a wannan yammaci mai albarka na goma sha ɗaya ga watan ramadan hijira ta shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu da dari hudu da arba'in da uku wadda daidai da sha biyu ga watan april 2022 meladiya ta annabi isa dan maryam alaihi wa nabi na afdal salatu da taslim kamar yadda aka ji dai aka karanto muna cikin suratul baqara muna kan fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa yasaluna kama za yunfiqun qul al-afw in ba manta ba muna cikin sharha na tafsirin maulanmu shekul islami wa tsadin anami a shekh ibrahim niyas radiyallahu anhu sai lokacin tashi yayi muka ajiye cewa in allah ya kai mu yau cikin koshin lafiya da rayuwa za mu ɗora daga inda muka tsaya idan ba manta ba muna mun tsaya ne a daidai a lokacin da aka saukar da ayan karshe ta abin da ya shafi haramcin giya lokacin da aka yi abin da aka yi na walima gidan sayyidina Abdurrahman ibn Auf sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi ci abinci aka sha giya din to sai ya zama har abin da bai da dace faru aka yi ta aka samu wato wani abu mai kama da barna aka saboda wani an yi fada da sauransu har abin yayi yawa wani har yanzu ya faɗi maganar da ta jawo Allah ya dauko da aya cewa ya yi lalzina amur innamal khamru wal maisir ولا انصاب ولا ازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون shikenan daga nan dai kawai da Allah ya faɗi wannan cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku sani ita giya da kuma caca da bautan gumaka da kuma kyamare da ake neman sa'a da su wa'annan duka kazanta ne daga ayyukan shaitan ku ne zance su tabbas in kun zance su za ku samu babban rabo shine aljanna Allah ya ce lalle iyaka abinda shaitan yake nufi dama kullum ya aukar da gaba da kiyayya a tsakanin ku cikin sha'anin giya da kuma tatan nan da kuma tsare ku ga barin ambaton Allah zikirin Allah da kuma barin yin sallah shin za ku hannu ku daina aikata wannan shine أو معنى انتهوا كهانوا قال عمر اللهم انتهينا اللهم انتهينا سيدنا عمر رضي الله منهم منهم من دينا فحرمت الخمر من يوم إذن في أجا حرم تجيا دقا ونيني واشتد تحريمها كما حرم تجيا إن سيسننت أشد تحريم هو تحريم الخمر ما في تلن حرم حرمتي shine haramcin giya fari haza saboda haka ne ma qala aliyun karramallahu wajhahu sayyidina ali dan abi talib Allah ya girmama fuskarsa maganarsa yake cewa law subba khamrun fi bi'rin wa bunyat manaratun alaiha law azinu alaiha yace da za wa law subba khamrun fi bi'rin da dai za a zuba giya a cikin rijiya in ta sayyidina ali in an zuba giyan nan a cikin rijiya mai zurfi wa buniyat manaratun alaiha sai a zo a kabarin a rufe kamar rijiyar sai a gina minari hasumiya ta masallaci a kan wannan rijiyar sai a tsawaita hasumiya a gina shi ya tashi sama amma kada manta an zuba giya a cikin rijiyar aka zo aka yi dakin saman rijiyar aka rufe aka kabarin aka ɗaura gini aka gina minar husumiya da aka gina akan wannan rijiyar da ke lawo azbinu alaiha ba zan hau hasumiyar nan kaman sanma in ce zan kira sallah saboda najafci da haramcin giya kagare nisan da yake tsakanin kololuwan hasumiyar da kuma can kasar rijiya inda inda giyan ta sauka amma kowannan tazaran aka samu na aura saman yace ba zan ba zan taba yadda in kira sallah a wannan hasumiyar ba saboda giyar da take can kasa ne dama na riga na gaya mata ita ce ummul kaba'ir uwar dukkan laifuka akan ta kadai Allah zai da tsine abu goma a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya tsine wa ita giyar kanta ya tsine wa mai shanta ya tsine wa mai sai da ita ya tsine wa dan aikan da aka aike shi ya sayo ta ya tsine wa mai kai wanda ya nika ta ya tsine wa wadda ya taimaka aka ɗauke ta ya tsine wadda ya taimaka aka saukar da ita ya tsine wadda ya tatanta ya tsine wa wadda ya niƙe wadda ya wato ya dafa ta ƙarshe dai ya tsine wa wadda ya kashe kuɗin jama'a misali aka zo an gama cinikin giya sai mai wadda ya ce ga tsalala ya baka sunan abu sunan giya ya sayar ga salala kai ma kaɗan taba to kana ci ka shiga tsinuwar Allah abu goma ita kadai Allah ya tsinewa akan ta ita kadai shi yasa na jinsa shi ita yanzu da giya ana wucewa ta taba riganka to bare sallah ba rigan dole sai an wanke ke sa in kaga wani ya dauke da jarka akwai giya a ciki karka ya fiye kusa da kai in akwai dan rami yana tsirr isa da kai kuma juma'a zaka tafi ya tsitta ma da a cikin riga shi kenan ba ka yi sallah da rigan nan ba sai ka je ka canja saboda haka yayi kai nesa da wanda yake dauke da giya a to kaga wannan kenan walau subba fi ba'rin yace ba wai magana a cikin rijiya ba a zuba giya sannan a gina hasumiya a kira sallah kai ba a yace walau subba fi ba'rin da za a zo a zuba giya a cikin kogi ko cikin tafki ne na ruwa haka fankashafal ba'ar bayan an zuba giyan daga baya sai wannan ruwan sai ya yayi ya zama babu ruwa a wurin kuna tafiya tare da ku an zuba giya a cikin ruwa kamar tafki haka kamar kogi sai bayan an zuba giyan sai ruwan ya kare ya kafe ya yayi babu shi a wurin fankashafal ba'ar wa nabata hashishun yace sai kuma ciyawa ta tsiro a inda da ruwan yake inda aka zuba giya yace sai na ali yace la arahu dawabi baran taba yadda in kiwo ci dabbobi a inda aka zubar da giyan wai wannan duka yana gwada ma munin ita giya tun da aka ce ma dai aka tsine wa abu goma akan da ita kadai kamar ita ce ka ummul kaba'i kuma kun ji dai hikayen da na kawo jiya na babban waliyi da aka zo aka ritsa shi mace ta ritsa shi sai ya zabi daya ko ya yi lalata da ita ko ya sha giya ko ya kashe yaro ƙarshe da ya ga giyan wai a hukunci a yana ta irin fikihun hukuncin ta ya fi sauki tun da bulala tamanin ne kisa za a kashe ka ne ko sannan a ɗayan zina za a jefe ka ne har a kashe ka sannan ita kuma giya bulala tamanin ne ya zaɓi mai hukunci mafi sassauci ne da ya sha ta shi kenan sai hankalin sai fita ya auka wa matar yana cikin lalata da ita yaron nan ya zo zai dame su kawai ya kama shi ya buga shi da gawo shi ma kashe shi dukkan su san da ya aikata to shine giya kenan ita hankali take fitarwa da haka mutum ya kiyaye kansa da abin da ya shafi maye to yanzu misali wanda muke tare da ku muke tafsirin alkurani tare da ku idan in na jefa tambaya eh zan iya ga giya sai aka ce ita kam in an yi in kasha duk za a mata duka ne bulala ta mali to wiwi fa in ana shirya musulunci misali sai aka kawo mutum ya sha wiwi ina kuka hau sai aka mutum ya sha wiwi giya kan bulala tamanin ne wiwi ba na'am wa ya fada wiwi ne ai in ana shanta kusa da kai ma in kai sabon shiga ne baka yanzu zai bugar da kai ba kai ka sha ba ai sai ya fi giyan ma bugarwa mana wiwi gaba to ya za a yi in mutu ya sha wuyi aka kamo shi kuma ana shari'a musulunci to bara bara ya mara hukunci haddi ba wuyi ba ba za a mai haddi ba ko solution irin da makamantansu ai akwai abubuwan da ake sha makamantan wannan to ba za a yi wa mutum haddi ba eh za a ladabtar da shi ne kawai eh ta'azir ladabtar da shi kawai za a yi abu za a mai bulala tamanin da ake yi na wanda ya sha giya ba da shi duk wani abu dai wanda yake bugarwa a shari'ar musulunci to in dai ba giyan ba ne to za a ɗan ma ladabi da 'yan bulani da bara a rasa ba kawai amma ba wai yadda irin za a yi hukunci na giya wannan shine abin da shari'ar musulunci ta tanadar a kai قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملائكة جبريل يقيا ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم إن الله مدح أربع خصال في جعفر الطيار الله yayi yabo akan waɗansu tadoji yan ce tada ɗabi'u halin girma a cikin sha'anin Ja'far Tayyar Ja'far radiyallahu anhu dan uwan sayyidina ali ne dan abi talib ne ƴaƴan abi talib ne dukansu amma ja'far shine babba akan sayyidina ali sayyidina ali kani yake ga ja'far ja'far fayyar kuma abin da yasa ake kiransa a fayyar kamar yadda aka ji an je yaki ne da annabi ya tura su su uku dukkansu uku da suka karbi tuta an ba wa tuta wa daya abdurrahman abdullahi bin rawaha yayi shahada da yayi shahada tuta ta koma hannun wani shi ma yayi shahada tuta ta dawo kan hannun Ja'far shi ma yayi shahada da farko an tare hannunsa daya sai tabe tutar da dayan hannu aka sake tare dayan ba ya tattara shi da dungulmin sa ne ya fadi yana kan kirjin sa tutar tana kadawa bai dade tutar musulunci ta fadi to da da aka da yayi shahada ya rasu sai Allah ya ce an cire mai hannaye kam amma gashi dai yana kallon sa cikin aljanna yana Allah ya halitta masa kukkuke yana firewa inda ya ga dama to bayan ya rasu ne aka sa masa wannan lakabi yawanci mutane ana musu alkunya ne lokacin da suke gidan duniya shi kuma bayan ya rasu sunan aka sa masa shi Ja'far Tayyab mai kukkuke mai birewa a cikin aljanna so yace Allah ya yabi halayya guda hudu a cikin sha'anin Ja'far Tayyab fa sa'ala Rasul sallallahu Ja'far sai annabi ya kira Ja'far ya tambaye shi qala lahu yace masa ma arba'u khisalin madaha Allah fika fil jahiliya wai wai ne dabi'u ne da Allah ya yabe ka da su tun a zamanin jahiliya da Jibril ya bani labarin sunan qala wallahi ya rasulullah laula anna Allah akhbaraka ma akhbartuka yace ina rantsuwa da zatin Allah ya rasulullah ba don Allah da kansa ne ya baka labarin wa'annan dabi'u nawa ba da ba zan ga maka ba kai ma da ba zan taba gaya ma ba amma tun da Allah da kansa ya bada labari to zan gaya maka ya rasulullahi ana ma sharibtul khamra qaddu yace tun a zamanin jahiliya ban taba shan giya ba condolizing halayen na guda hudu wadda Allah ya turo a zo a yi jinjina a gaya manzon Allah halayya ne da Allah da kansa ya yabi Ja'far da su yace na daya tun a jahiliya ban taba shan giya ba ɗaya kenan na biyu yace li anni ahwaji ila ma ila ma yuzidu aqali mimma yuzilu yace ni na fi bukata zuwa ga abin da zai ƙara min hankali ba abin da zai rage min hankali ba ya kuma rage hankali take yi lokacin duk daga shata hankalin nan da aka sani naka to zai kawo a jiya mun karanta rufe hankali yake a daina ganin hankali so yace shi baya baya son abu duk da zai rage masa hankali yana neman abin da ma zai ƙara masa hankali ne shi wasani hali na biyu cikin halayya da Allah ya yaba a cikin sha'aninsa ya ce ma abattu sanaman qattu ya ce ban taɓa bautan gunki ba da dai shi ma sai da na aliya gari kanin sadiq kaga shi yasa ma in an zo sauran sabbai sai ya ce wane radiyallahu anhu ya ce sayyidina ali sai ya ce radiyallahu anhu wa karrama wajhahu ko kuma a ce karrama Allah wajahu kawai ba Allah ya girma fuska wai ma'anansa fiskar bata taba yi wa wani Allah sujada ba sauran sahabbai duka mafi yawan su jabautan wani abu suke yi Allah ya albarkace su da dawowa cikin da'irar musulunci tare da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to amma shi bai taba ya bauta wani Allah tun kafin zuwa musulunci radiyallahu anhu yace ban taba bautan wani Allah ba dodo da dai li'anni saboda ni ra'aituhu la yadurru wa la yanfa na riga na gane na ga shi dodo baya cutarwa baya amfanarwa kaga inda arna suka fadi yanzu Allah gam duk wani amfanarwa daga wurin waye ne daga wurin Allah duk wani cutarwa kuma in Allah bai so ba zai same ka tsakani da Allah me yasa muke bauta Allah ne gaba ba Allah ya ya setin mana abubuwa a aljanna ba cewa akwai aljanna ni'imomin cikin aljanna ma ga yadda suke ga yadda suke ga yadda suke ya zana mana abubuwan da zai bamu idan muka tsaya muka yi su zai bamu aljanna ba shi yasa muka bauta masa ba muke bauta masa yadda ake gani a zahiri go to dodo me yake bawa masu shi da suke bauta masa hasali ma shi ya halice shi ai ba a taba kifaffe irin mai bautar dodo ba mu ba Allah nan shi yayi ya halicce mu ya ba mu numfashi da duk abin da dan adam yake bukata ai ya cancanci mu bauta masa dodo kuma kai kai shi amma wai ka da kana bauta masa upside down kenan an samu akasi wanda yake zama ya cancanci ka bauta masa amma kai abu kuma ka dawo kuma kana bauta masa abu bai ba fa saboda ga yace shi dama haka gaskiya dodo bai da cutarwa yanzu mu yi misali da Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi ke yace dodo kira ne na mutum mu dauko wani abu daga cikin kira da Allah yayi halittar Allah mu dauki kwado sai sai ka dauki kwado ga dodo ga kwado to do yana zaune yana buɗe da ido in gobara ta tashi sai dai gobarar nan ta halakar da shi sai ta kona shi yace sai dai in mai shi ya zo ya dauke shi ya gudu da shi amma in ba haka ba yana buɗe da ido yana kallo gobarar nan za ta zo ta ta cinye shi gaba ɗaya inna ite ne kenan sai ta cinye shi urmus yace amma kwado da ya ji zafi ya gauta to yana da manufa tare da shi Allah ya halitta masa manufa in ya ga ta inda abun yake zai karya kwana cacap cacap cacap cacap ya gudu da ya tsira amma dodo yana buɗe da ido bai isa ya gudu ko da dodo da mota misali mota ma kaga kiran mutum ne da Allah gobara ta tashi mota ta gudu a sai mai ita ya shiga shi ma sai in ya iya tukawa in ya iya tuka ma sai akwai mai kafin sharadin gudu ya faru in ba haka ba shi ita ma sai ya zo ta kone kaga bambancin kiran Allah da kiran mutum kenan ko duk kiran Allah yana da wani irin hikiman da ba dan adam da yake iya halitta na abu ya zama irin Allah Allah bai taba yin abu namiji kawai ko mace kadai ba ko me namiji da mace ne Allah yake wa min kulli shay'in khalaqa khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun ko tadhakkarun wata kira ko ni Allah ya halice shi namiji da mace ne har ma yake yake kirari yana kamfafa zatin sa yana cewa wa ma khalaqa zakara wal unsa ina rantsuwa da iko na da ya halicci ko ni namiji da mace amma duk kere-keren bature ka taɓa gani da ya kera abun nan sai yi wannan namiji daban wannan mace daban da Allah keke akwai namiji da mace moda ba kai ko torchlight in namiji ka bar shi to namiji ne in mace ka bar shi mace ne rediyo ma haka namiji kadai ko kuma mace kadai wayan nan GSM wace ce ta mace wanne ne namiji duk wani kira in ne na wurin Allah ne bai ɗaya ne kawai amma Allah da ya ma dare sai rana namiji da mace da ya ma duniya ya ma lahira da ya ma sama sai ya ma ƙasa da ya ma gabar sai ya yamma da ya kudu sai ya arewa ya yi mutum namiji ya yi na mace bishiyoyin nan dukkan su namiji da mace ne in baka gane ba je ka a zo ka ce dibino kaga in ba a sa masa an yi barbara ba in zai aifin gani sai haɗa kilili na namiji da mace an haɗa su tukunna kafin haihuwa zai dukkan halittar Allah namiji da mace ne a ka taba jin wannan motar ta mace ce wannan motar kuma su ne mazan motoci ba taba so Allah kenan saboda haka dukkan abin da ba zai iya amfanarwa ba ba zai kuma iya cutarwa ba to bautan sa hauka ne wala yanfu wasalif abu na uku cikin halayyan da Allah ya yabe ni da su din nan shine mazare to qattu fil jahiliya yace ba taba yin zina ba tun a jahiliya ban taɓa yin zina ba ya ce li'anni domin ni ja'far ghayurun mai tsananin kishi ne kar ka zama baka da kishi malam kar ka zama baka da kishin iyalan sai ni na umar an ji a sahabbai samun irin sai yana da wahala wurin kishin iyalin in za ta fita ɗaurara matakai ake yi iyalin sai za ta fita ɗaurara matakai ake sosai ko a shaggogi akwai shaggan da ba ta kishin matarta kamar misali alade haka shi ba ya kishin matarsa kowa ma ya zo kawai shi alade ba kowa ma ya zo amma a dabbobin ma akwai masu hankali yanzu rago in tinkiyan da aka ɗaure su tare da wani da rago ya zo tunkure shi zai bari bai shi kusa da ita ba amma alade kowa ma ya zo kawai shi Allah bayani ta masa kishin matarsa ba yace Allah ya jarrabe ni da kishi la uhibbu man yamassu nisa'i wala banati ba na so wani ya taba mini mata ko kuma yayana da haka wa ma la uhibbu an yuf'ala bi la af'alhu li ahadin da abinda kuma ba na so ayi mini to baran taba yadda an yi wa wani ba ba shi ne ya faru ba zamanin sayyidina rasulullahi wani matashi ya zo ya samu annabi ta rasulullahi ina so in musulunta zan karbi addinin kan nan amma sai in ka yadda zaka min lamunin abu daya domin ba zan iya barin sa ba in ka ce sai na bar shi in shiga musulunci kuma gaskiya bar zan iya zaben barin musulunci annabi ce zo menene abu yace ka bar ni kawai in tazina dan zan karbi addini ka in dai zaka bar ni in yi tayi wannan harakan don baran iya barin ta bari in kalamun jami shi kenan magana gare ta bai wato kan kan kan kan kan ta shi kan ba ga hankali gaban manzon Allah annabi ce kai kai kula ku aka tambaya ku ya tambaya bai ruwan ku da shi Nabi ce hawa za ku za ku kora min ba ku taya min da hankalin bako na yi bako za ku zo ku daga mar hankali me ruwan ku da shi da ku yake ya tashi a kansu ya kul in sake je wani ya magana ya ce zo a zo mutum yana zo zo zo kamar yadda irin ake yin zo ya ce wannan harkar da ka faɗa bari in ma tambaya yanzu za ka yadda a yi haka da yar da ka haifa canya ina da rasu da bure da ya ce tsakaninka da Allah za ka yadda a yi da mahaifiyarka ya ce oh kai kai kai ina yace za ka yadda a yi da ƴar uwarka ɗanwarka ko addarka yace wallahi bara jidda bara yace to ai wacce kake so ka je ka yi din ko kake yi da su din uwar wani ce matar wani ce don ya tambaye ta da matarka yace kanuwar wani ce addar wani ce ya yi shiru ya yi nazari ya ce ya rasu lai na yi sallama sai annabi ya zo sai ya dafa kansa haka ai a lokacin ya ce duk wani abun da yake ji na sha'awan jin abu sai Allah ya dilitin ɗinsa a bayan ɗinsa gaba ɗaya ya ce a lokacin ko da annabi zai ce ya wayar ta masa ya ce ya yi ya ce ba zai iya yi daga dafa kansa kawai sallallahu alaihi wasallam so saboda haka ita zina matsalanta wadda ta komi muni malam kawai bawan Allah ka daure ka danne kar ka yadda wallahi ka kwanta da wata mace wadda ba an daura muku aure ba ka ɓata rayuwarka har abada ka ɓata rayuwarka ka ɓata zuri'ar don annabi ya buganta da ka kuskura ka yi zina to sai an yi da ƴar da kayi ba a bari ba a barin bashi a rubuce yake dole ne wannan da aka kai haƙuri kawai ka danne har sai ran da ka yi aure nan kuma ba wanda ya isa ya zo ya tume ka wai kai kam ya kuke gani kaya matan nan ka kuke rufewa a daki da ha dama ya yake so matar ka ce amma da ka kuskura kai to ka bata future ka dole ne annabi ya ce man zana zuniya lahu walau bihi fari zarihi duk wanda ya zina sai an yi da yarta a kewayen gidan sannan da sai an yi da ɗaya an rama wanda kai wa yarta yadda baka so ai kowa ma baya so to ka rike mutuncinka ka mutunta kanka kuma matsalan tana faruwa ne daga wurin neman in ba abin shari'a ba hasali mutum in ya zo kawai neman ya ba zai nemi izini ba sai dai kawai ka ji wani yana zuwa wurin yarka kawai sai daga nan an sauka shulta ba akuya ba ce ai tana da iyaye you must seek permission before ka ce za ka je kofar gidansu daga nan ake sake layi ka zo ka ga mutu yana hira da ƴar mutane karfe sha ɗaya kai uba kana ciki kana kwance har bacci ya ɗauke ka duk abin da ya faru kai kana da kamshi saboda ka iyaye su ne su sa ido waye ne yake zuwa wurin ƴarka wani irin hira suke yi dole ka gane in ka kuma abin da duk ya biyo baya kai kai ka tsaya wannan ke ne ce ban taɓa yin zina ba ko sau ɗaya saboda gashi gashi ba na so a yi da nawa warada na hudu na ƙarshe ma ka zaba tukaɗu ya ce ban taɓa yin ƙarya ba in ji sai da na ja'far ibn abi talib ashe ba banza ba kenan hadisin bukhari zan sai da na rasulullahi ya ce ya ja'far ashbata ne kalkan wa hulkan haba malam wanda annabi yake kana kama da ni a halitta a kira da kuma hali to wanda halinsa irin na annabi ne ya zai iya aikata ƙarya ai ba zai yi ba ai annabi ne buga masa wannan sabi yace kana kama da ni a kira a halitta da kuma hali yace ma ka zaba tukaddu da dai ban taba yin ƙarya ba kaji manya ƙarya yadda ta dawo abu mai dadin nan yanzu wasu da ita suke ci da ita suke sha ya je wurin babban mutum ya sharara ƙarya abinda aka yi da abinda ba a yi ba don ya samu abin duniya ya tafi ya ce ban taɓa yi ƙarfu da ɗai ya nera aiki an alkali ba da na atun ya ce ni a gani na ita ƙarya ɗin nan wato ƙasƙanci ne ƙarya ƙasƙanci ne wa yasaluna kama za yunfiqun suna tambayan ka ya rasulullah wai me ne za su ciyar ma qadru me gurgudan abin da za su ciyar qul ga ya musu ya rasulullah qul lahum anfiqul afwa ku ciyar da abin da ya saura kwanan bayan na ga muku ai wannan amsa aka bawa waɗanda suke mutanen da suke kusan marowata za a ce don da ba marwaci ba kamar bare jira sai abin da ya rage zai bayar ba saboda karatun a gaba za mu iso kan izu da za a kan izu daga bude izun ma lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ka taɓa samun aljanna ba sai ka ciyar daga abin da ka fi so wanda ka ci ka rage kuma ai ko an ce ma dawo ka ci shi ma ya fi ta kanka ba abin da kake so bane a yanzu kam sai kafin ka ci shi ne kake son shi ko ba ko ba ku fante ne ba ko ruwa ne aka cika babban kofi kana sha lokacin da kake jinki shi kam kan man kaya zaka ji har kamshi ruwan zaka ji yana yi amma in kana sha kana sha da kago shi sai ka ji ya fita akan ka baka son shi sai dai kuma in ishin ya sake kama ka menene min masu hibbun lokacin da aka girka abincin sai a yi kwata sai a kira almajiri a bashi shi ya sa wanda suke son ladar da gasken gaske suke da almajirai a gidansu wallah akwai wanda suke da almajirai wanda suke zuwa musamman a fasa musu to kai kasi kowa samun lada ba Allah amma in dai za a ci ne a rage ya zama shara a fito kowar da almajiri ya zo a bashi to da saura kana da lada amma baka kai wancan da daga ainihin gindin maganin ake ɗiba a ajiyar almajiri ba wani la'af ga ya musu abin da ya saura ai alfazil anil haja ai abin da ya rage gabarin bukatar ka ka gama baka da bukatar ka sai ka basu wala tunfiqu mimma tahtajuna ilayhi wato zayyi'u anfusakum kar ku ciyar da abin da kuna da bukatuwa a gare shi in kun bayar za ku tozarta kanku ku shiga hali ba shari'a ba ta gaya ma haka ba ai mun karanta sayyidina abubakar ya ba da dukiyarsa duka ko amma kuma annabi ya tabbatar yana nan ma a gaban mu karan amma ko wanda yazo annabi yake a kawo da ya kawo dukiyarsa duka annabi yake a raba saboda annabi ya dubi imanin sa ne ba zai iya ba da zai iya ba mai yiwa ne an jima kaɗan sai fara ta to an ce fa'in an ce yasin Allah zai zai biya zai ninninka to har yanzu dai kam shiru to annabi ka san zai dube ka ne sai ba ka amsa da yawa annabi zai so wani ya yi tambaya ya ba da amsa wani kuma ya zo ya ba da amsa ba irin wanda ya ba wannan ba saboda yanayin mutane ha ga misali tifikal wanda muka karanta da yan uwa a halkan mu lokacin karatu mu na usulul fiqh wani ya tambaya annabi Abdullahi nayi alwala ne sai na taba al'aurata ina da alwala yace alwala ka tana nan inna ma bada'atun min tsokar jikin ka ne ba komai don ka taba kai alwala ka taba wuyanka ba jikin ka bane ai shikenan ko ka shafa kanka ko bayanka haka shi ma wancan inna ma huwa bada'atun min hadisin bukhari ne ana nan wani kuma ya sake tambaya annabi Abdullahi yanzu ne alwala kam na taba alwala da ina da alwala ta sai ka sake alwala sai ka sai a sai sun yi karo a yanayin mutanen ya duba malamai sun yi maganganu me yasa aka yi haka wannan lajiyayye ne malam gardi iya gardi malam shi wanda aka cewa alwalansa ta karye ne sai ya sake ne ɗayan kuma wanda ya tsufa ne matsoho ne ko kuma ma gaba daya gaban baya amfani don ya taba shi ma kan makal da zai ji baya ta hasisi baya jin ɗanɗano in an taba shi daga ba abin da ya shafi alwalarsa to kai yanzu yamma fata ina za ka gane dole sai kai wa wanda ya tambaya fata annabi yana ganin ka ne za dukkanka ya san waye kai ya san meye dinka duka sallallahu alaihi wa sallam wala daga kar mutum ya ce zai riga badawa har ya takura kansa ko ya takura iyalansa ka kyautar da duk abin da zai za ku sarrafa kai da iyalai ka don kai kana neman wai ka zama jarumi a'a ba da daidai yadda ku za ku samu abin da za ku yi rayuwa da shi based on gurgudun imanin kamana ya ƙulun rasulu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yana cewa ibda bi nafsika to ka ji ma in zaka ciyar fara da kanka ka rika hana kanka zaka bayar da wasu wannan naira hamsin ne katar kake da ita sai wani ya zo allazi wahidu a ji Allah ba da tara eh an ji maka to za a zo daddawa kawai nawa ne Allah yana kallo baka da hali sallame shi kai in ka yanzu yar hamsin din nan za ta dan za a fara ai ira ya gane wa bashi sauran shi a karɓo bashi a'a kana da naira dubu goma a aljihunka wani ya zo nema ka ba da ɗari ko ɗari ko ɗari biyar ne ma ba matsala amma hamsin kawai ka bayar an jima zo tambayan daddawa ma ƙila saba'in ne kaga sakon ciki annabi yake wa ibda bi nafsika hadisi ne ingantacce malam fara da kanka tukun na dubi kanka tukun in ka bayar bara ka kwanci ba eh to bayar da yawa ana kuskure ba summa bi man ta'ul sannan sai ka dawo ka dubi kuma waɗanda ciyar da su yana wuyanka sun wadatu eh to ba wani gefe karka dawo inon jiginya kai kam arzikinka na nesa ne kawai suke suke samu amma wanda Allah ya daure su tare da kai ba su sani ba ai na taɓa faɗi a baya karatun mu da ba karka kuskura danginka su kuka da kai kowa ma in zai kuka da kai banda danginka karka kuskura in kuma ka kuskura to an yi abun kunya ko afdalu sadaqati ma kana an zahari dinan mafi girman sadaka babu kaman wanda aka bada ta alhali kana wadace ka bada ta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma zalik tare da haka tare da haka ga irin gejin da annabi ya daura mu akai kar ka fara da kanka da sauransu an faka abubakar jami'a mali amma sai na bakar da aka tashi a yakin tabuka za a tafi annabi ya ce kowa ya kawo annabi sai na bakar ya bada dukkan abin da ya mallaka wa qarrahu rasul sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya tabbatar da shi ya aka karba ba ta rage kaf aka karba balaba annabi sallallahu alaihi wasallama yawman al-infaq fi sabilillah wata rana annabi ya ce a kawo kowa ya kawo fi sabilillah za za tafiya ki to min dauka kalmar Allah kowa ya kawo shikenan kala Umar sai na Umar dan Khattabi yace fawafaqa ma fawafaqa malan indi sai ya zo daidai da akwai dukiya akwai kudi a wurina lokacin da annabi ya nema ne ka zama wata rana haka Allah zai sa a same ka da kudi wanda kai ma baka tsammani Allah ya koro su to sai ya zo daidai da inji sai na Umar ina da shokka da yawa wafaɗa anni wajattu samaniyata alafi dinari yace abun he yazo daidai da Allah ya bani dinari dubu takwas dinari ɗaya yanzu ya haura dubu sittin wane kusan dubu ɗari ne domin sadaki mafi karanci ɗin sai ka ninka shi hudu shine dinari ɗaya to sau dubu dubun ma takwas a ran da aka tambaya ultu kullu khairin jaa yasbiquni ilayhi abubakar sai na umar ce tunda kullum duk wani abun alkhairi da ya tashi a fadan manzon Allah sai sai na abubakar ya tsere mini kullum haka haka yake yi yace to wal yawma a yau kam la budda an asbiqa abubakar ba makawa sai na tsere wa sayyidina abubakar yau kam da ba su zabbai akan abun alkhairi yake tsere tsere ba irin mu ba amu ba haka bane ba haka muke bane tsere tsere ake in wani ya gina ka ta bare masallaci ka ce kai kuma ya ka gina wanda ya fi shi zamanin sa bai haka ne ba yi mu ba wai mota wai ana gasan gine-gine ne kawai mu kama a yanzu wani ya gina gida kaza sai na gina wanda ya fi shi ba Allah aka gina wa ba wai kanka kala sai ce fa'aqattu arba'ata alafi dinari yace sai na dauki dinari dubu hudu nisfu ma indi rabin abinda na mallaka ne dukiyar da ke hannuna a rana min almali na dukiyar wajitu bihi ila ila rasul sallallahu alaihi wasallam sai na kawo na zo da wannan dukiyar dinari dubu hudu wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qultu lahu sai na ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana indi thamaniyatu alafi dinari yace ina da yau ina da dinari dubu takwas ne arba'atun ja'altuha fi sabilillah yace dubu hudu na bada su saboda daukar kalmar Allah wa arba'atun abaqaituha li ayali dubu hudu kuma na barwa iyali na yakunu hadha li 'inda Allah tabaaraka ta'ala wannan dubu hudun na bar shi ne ajiya a wurin Allah tabaraka ta'ala ya ajiye mini gobe kiyama sai koma gefe ya kama wuri yace bari bari ya game Abubakar da yau kam an gama an kure shi ai an jima kaɗan kawai fa ja'a Abubakar sai ga sayyidina Abubakar ya zo wa qala sai yace kullu mali min al mali kullu mali min al mali yace dukkan abin da ke nawa na dukiya sadaqatu fi sabilillah ga yana na bada shi saboda Allah daidai ya mutiya ko burgani ko wani dan roban sa ko mi san da ya tattara kango kawai ya bari a gidansa ba abin da bai tattara ba zai juye shi gidan gidan manzon Allah dama dukiya na Allah ne annabi kuma shine mai rabiya na taskar Allah to sun nema sai ka bar sawar wanda ka bari nawaye haka yake duka nasu ne sai ya sa kawai aka yi gayya gayya duk aka taro aka kawo aka juye gidan manzon Allah qalar rasul ban manzon na annabi Muhammad yace ma tubqi li iyalika me ka bar wa iyalanka qala yakfihumullahu wa rasuluhu yace Allah da annabi Muhammad sun ishe su su na bar musu an ji irin amsar ko wannan gam yace ya bar wa iyalansa dinari dubu hudu wannan kuma yace ya barwa alƙan ya barwa iyalansa Allah da Annabi Muhammad qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bainaku yace ina Umaru zo yace zo zo yazo yace to bainakuma ma baina kalimatai kuma tsakanin ku a wurin daraja shine kalmomin kun nan da kuka yi kai ka ce ka bar wa iyalanka dinari dubu hudu shi kuma ya bar musu Allah da annabi to shine tsakanin ku kenan da Allah mai mai dinari dubu hudu da mai Allah da annabi za su azu yake da tsakanin ku kenan hada qala innahu abqa nisfu nisfa ma indahu li iyalihi wannan ya ce ya bar rabin abin da yake da shi ga iyalinsa wa abubakar kala yakfihimullahu wa rasuluhu shi kuma yace Allah da annabi ya ishe su so na barwa iyalaina kala umar sai sai na umar yace wallahi la usabiquka ba'da hadha al-yawm abadan daga yau na sallama baran sake tsere da kai ba a cikin shari'a addini ai an yi da yawa kafin a iso wannan an yi da yawa yana neman yin tinke sayyidina abubakar amma abun yana tinkar ba yadda yayi kai domin akwai wata tsohuwa sai na umaru ya ji labari tana cikin yanayi tana da bukatan taimako sai ta insha Allah kullum zai je duk bukatan taimata sai ya fita da ya yi azumanci kullum in yaje sai ya samu an wanke ta an yi mata an shirya ta an mata komai har da kudin bashi kashewa komi sai ya samu an mata wa yake wannan aiki washe gari ya ce to gobe kam sai na riga shi kullum haka har ya dana tarko ya ce bari ya fara a wurin ya gawaye ne kawai sai ga sai na abokan nan yana laɗe ya kai shi zo ya gama ya fita duk na san ana bi wannan hadisan ne akwai ran da kuma annabi ya waye gari ya ce cikin kunan waye ne ya tashi da azumi kowa ya shiru sai na abokan ya ce gani yace cikin kuwa ya gaida marar lafiya kowa ya shiru sai da muka dace gani sallah zuwa ya gado ba yace cikin ku nan waye ya sadaka fi sabilillahi sai da muka dace gani annabi yace to ba wanda zai hada wa'annan uku a yini face sai Allah ya bashi tukuci aljanna a rana daya azumi a bakin ka kuma ka je ka gaida marar lafiya sannan ka bada sadaka to ka hada wa'annan to sai Allah ya baka tukuci aljanna a rana ɗaya duka ba wanda ya ci fishi irin su suna nan wadda suka yi ta musabaka karshe dai dole a wannan gaban ne na umaru ya sallama ya ce to yanzu gam daga yau na rantse da Allah baran sake yin tsere daga gaba hada dalilu ala anna ala afdali afdali ala afdaliyatu abi bakr ala umar wannan dalili ne da yake gwada fifikon sayyidina abubakar akan sayyidina umar walakin al-afdaliyatu min kulli wajhin tofa lam takun illa lirrasul sallallahu alaihi wasallam amma fifiko wadda za a ce ta karaɗe kowane bangare ba wadda za a samu yafi kowa ta kowane bangare sai sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai na abubakar din in ya ji wani ta wani wuri za a samu wani kuma ya fi shi ta wani wuri an gane har sai na abubakar din amma wanda ya fi kowa ta ko ina aka juya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma gairun rasul amma wani annabi sallam fa idza kana fadilan min jadin yakunu mafdulan fi jihati in ya zama ya fi wani ta wani wurin to za a samu wani kuma ya fi shi ta wani wurin ko aikuwa wa kana abubakar al-ghalib alayhi halul ma'rifa sai da abubakar mafi rinjayen yanayinsa kullum ma'arifa ne ya fi wato ma'arifa ta fi kansa sanin Allah وعمر الغالب الغالب عليه حال الشريعة سيدنا عمر كما أبو الدبيري جنسة شريعة بايا سو يجيكات سوك شرقا ينزل من ذاك جيكات كاسا باع ورقي كسد النجي إن ينا ورق كبي دي دي كوي كوكما ينزل من لما لنبي وعثمان سيدنا عثمان الغالب عليه الطريقة shi kuma mafi rinjayen ka dube shi yadda kaga tsarin yan dariƙa kullum nawafilul khairi kaga ma shi shi akai akai wa kirari da yawan sallah yawan karatu qur'ani yawan abubuwa na nawafilul khairi shine aikin mu tasawufin aiki wa ali al-ghalib alayhi al-haqiqa shi kuma sayyidina ali abu da yafi rinjaye haqiqa shi yasa shi ana samun matsala da shi da yawa in ya kwada wata magana sai a je daya idan za ka je dakata wurai mana da yawa ana cikin sabbai zai kwada magana ba wanda zai gane ina ya dosa ma dole sai ya warware in ba gaba kuma duk tambayan duniyar nan zai ce ku tambaye ni sai na ba ku amsa komai ku tambaye ni hadisi ya ce na tilmidi yace babu ashabban manzon Allah wanda zai ce ku tambaye ni duk abun da kuke so sai sai ina ni ko ba taba tambaya bai ba da amsa ba duk surkuƙen tambaya ha ‘yan uwa ‘yan halka yana taɓa tsakura musu na ta ba su amsila akan tambayoyin da ake masa wani ne ya zo ya kawo ƙara zamanin sai na yana kalifanci ya amiral muminina wannan mutumin ne ya kamo mutum ya kawo shugaban amiral muminina ya min laifi ne wani laifi yama ya ce ya zo ne ina gasa nama ina gasa nama na kawai sai ya zo sai ya yi ta shaƙan ƙamshi ba da izini na ba don haka ina nema a fi mini haƙƙina ba da izini ba kawai ya zo kusa da wurin soya naman ya yi ta shaƙan ƙamshi yana ta zuƙa ya ce to nawa ne za a biya ka mun aikin ki ka yanki abun da kake so yanzu aka kawo ma tambayar nan dan Allah ya dai zaka ci amma sai ina bai ce ban sani ba kai a ina za ka kai wa ga ma ana yi wannan tambayar haukan duk yadda ka murda ta sai baka amsa kin da kage dai Maulana Sheikh Tahir ne da ka zo da haurajiyar ka kana ji za ka kinkimo wani tambaya jala da gurin dutse sai warware ma karata inda za ka yi kuwa sai na le ce to nawa kake so a biya ka faɗi duk yadda kake so ya faɗa sai ce kai ka je ka nemo kuɗi dirhamin da ya faɗa ka nemo su ga wasu dukkan ko ba shi ka ciyo ya ce ya shi kenan ya je ya nemo ya ce to shimfiɗa mayafinka ya gaya wancan ɗin sai shimfiɗa ya ce to a ƙirga mu gani in sun cika sai a ɗauko sai a sake kwandala nawa ɗaya sai a ɗauko a sake ɗaya kan ɗaya nawa biyu a sake nawa uku hudu sanda aka gama ƙirga kuɗi sun cika ya yace to kai ɗebi kuɗin ka kai da ka karɓo bashin kuɗi ka mai rawa mai su kai kuma ɗebi ƙaran sulallan shine mun biya ka da shi tun da ƙamshi ne ai ba naman ba ka sha ka zuka to sai mun biya ka da ƙaran sulallan dirhamin ƙaran su duk ƙaran ka tattara ka tafi da shi kuma ya tafi da sulallan ba an biya shi ba daidai wata rana ya fito ma'aiki alaihi salatu wassalam tun yana aizul hayat yace ya ali ya ka fito yau kuma yace yau ai na fito ina kin gaskiya ina kuma gaskata ƙarya haka na fito ina kin ƙarya ina gaskata ƙarya ina ina kin ina son gaskiya ina son ƙarya ina gaskata ƙarya haka na fito ina neman fitina abubuwa gangaru da yawa ya fara sai ta ayi kallimin nasu ala qadri kulli uquli bi qadri uquli ka rika magana da mutane gurgudun kokwalen su ban ji wani zai ce karin dama yace na fito ina gaskata ina gaskata ƙarya ina ƙaryata gaskiya ina gudun rahama kuma ina gujewa rahama kowane ɗaya ai hatsari ne ce na fito ina ƙaryata ina ina gaskata ƙarya ina ƙaryata gaskiya yace duk Allah jama'a ina tambayan ku yace mutuwa kam da annabi yace ya fassara musu kar wani ya dauka yari da yace mutuwa kam gaskiya ne ko ƙarya ne aka ce gaskiya ce yace to ban yi ba na bukatar ta gaskiyar ba na son ta ba na son ta yace na fito ina ƙarya ina gaskata ƙarya kuma kaga in gaskiya gaba shine ko mutuwa gaskiya ce to ba na son ta ban shirya ba na son ta kawai gaskata ƙarya kuma yace yahudu sun gaya wa nasara ba sa kan komai nasara sun gaya wa yahudu ba sa kan komai wa qalat yahudu laysa nasara ala shay wa qalat nasara laysa yahudu ala shay yace to na gaskata su kaga ƙarya ne duka suka faɗa to na gaskata su akan ƙaryan da suka faɗa na gaskata ƙaryar tasu hakan ne yace ina gujewa rahama na fito yace ina tahowa nan kafin iso nan fadan manzon Allah sallallahu alaihi hadiri ya dauro iska ta fara ruwa ya fara ruwa na gudu na je na fage ruwa rahama ko ba rahama ba suka jarawa to na guje sai na gudu na buya mata aka ce to neman fitina da kake ka fito kana yin nan ba yace Allah yake inna ma amwalukum wa auladukum fitna dukiyar ku da yayan ku fitina ne kuma wallahi ina son su ina neman su kuma fitinar ina neman ta haka da fito to haka yake radiyallahu anhu so shine aka ce shi kuma haka yake fadin wannan yake shi shi ya firin jaya kai wa in kana kulluhum kamilan fi jami' al-umuri al-arba'a duk da ma dukkan su guda hudun nan sabon manzo Allah kowa cikakke ne a dukkan abubuwan da aka faɗa din ya karaɗe su amma kowa da inda yaji takassusi falihada saboda haka ne abubakar huwa afdalus sahaba kar ka ji tsoron kowa sai na abubakar shine yafi kowa a sahabbai walakin yafduruhu ba'd sahabati fi ba'd al-ashyai amma tare da haka wasu sahabban sun fi shi a wayan su wurare ha yanzu ka hada sai na abubakar da sai na ali a wurin ilimi ai bare hadu ai kaman sama da kasa ne ko sai na umaru ai kaga na hudu ake aje sai na ali amma dukkansu kowa yana tsoro sai na umaru ya ce ina neman tsarin Allah da a yi majalisi ta abin da ya shafi ilimi amma babu abul hasanai ne a wurin a yanke wani hukunci na ilimi amma sai na ali baya wurin ina neman Allah tsare ni da irin wannan gama saboda ko mene ne in na sha ilimi ne to sai in ya ya sa hannu tukunna ake zartar da shi wata jidun nasa mutafawiti za ka samu mutane suna fi wata junan su sun fi juna mutane kowa wani ya fi wani wani ya fi wani haka dai ta jidu haza kamilan min hazal waji za ka ga wannan ya cika a wannan fiska na kisan min hazal waji a ɗaya fiska a wata fiska kuma ka ga yana da tawaya ko fa'ikan fi haza ya fifita a nan bangaren ya a wani bangare kuma kaga ya samu tawaya wa wujuhul khairi kathiratu fiskoki na alkhairi ma yawa ne kullu ma yuwafiqu al-insanu yakunu huwa babu duk inda kaga Allah ya hore ma ka dace da wurin to shine wurin samun alheri ga wurin samun aljanna tajidu abdan zaka samu mutum bawa ne lillahi ga Allah fataha Allahu alayhi fi salati Allah ya mar budi a sallah zai tashi yayi nafila qiyamul layli kafin azar zai yi bayan azar zai yi kafin la'asar zai yi bayan magariba zai yi kafin isha zai yi cikin dare Allah ya hore masa yin nafila baya jin ganda amma walam yaftah alayhi bisiyam Allah bai buɗa mar ta azumi ba da zai iya an hore masa iya sallah dai kam zai iya yi amma banda azumi wa man fataha Allahu alaihi fi siyam wani kuma yake ga Allah ya mar budi a azumi yana iya azumin nafila kullum ana bizza da litinin duk wani azumi na nafila ba a tsere ba Allah ya buɗa martanan shi kuma amma walam yaftah lahu fi zikrillah sai kaga Allah bai mar budi ta zikiri ba kuma an fahimce ni azumi yadda yake da wahalar nan sai kaga wani kuma Allah ya hore mar akwai wanda fa wallahi azumi in ba na farilla ba ba abin da ya hada shi in ka mana magana azumi yace abu da watan ta wai abu da watan ta zaka kawo mana wani abubuwa kuma wai sittu shawwal wani abun nan tsoro Allah ya jarabe wasu da shi wa man fata alaihi fi zikri wani kuma zaka ga Allah ya buɗa mar zikirin kullum har kana danne sharaf wurin ambaton Allah amma wala ne tahlahu fi sadaqati in an ce allazi wahidu kuma ina nan kuma ya fadi wa man fata lahu fi sadaqati wani kuma kaga Allah ya buɗa mar ya dauka ya bayar kan baya jin ganda amma wala ne tahlahu fi tilawati karatun qur'ani ba ta wannan sai su aran bai ko ta kara za a yi sai ce a bismillah bismillah shi kuma ba ta nan kam ya faɗi sai sai su alarama kullu ma fata Allah alayka duk abin da Allah ya buɗa ma ya hore ma ba ka jin ganda a fan a wurin to falzam da alikal ba fakat ka ce wani ta kalizimci wannan ba wurin ta nan ne za ka samu aljannan ka duk abin da Allah ya hore ma kowa ya san wanne ne yake mai sauki to kalizimce shi kawai taran ne Allah ya hore ba tajidil khair za ka samu alkhairi na lahira Allahu ahabba min al-abdi an ya'mal al-khair faqat Allah yana so daga bawa ya aikata alkhairi kawai ko ta wani babi da Allah ya hore masa Qur'ani ya ce wa'alu al-khair la'allakum tuflihun ku aikata alkhairi tabbas za ku rabauta kazalika kamar haka kama bayyana lakum ma zikira kamar yadda aka bayyana muku abin da aka ambata yubayyinu Allahu lakum al-ayat Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tatafakkarun tabbas za ku yi tunani idan Allah yana bayyana muku ayoyinsa to zai sa ku yi isna ku rika tunani insha Allah gobe za mu tashi a ina ne za a yi tunani yace fi dunya wal akhirah sai mu tashi akai insha Allah abinda muka faɗe shi daidai Allah ya ba mu ladansa wanda ka muku kuskure Allah ya yafe mana albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya ku gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allah muna roƙonka yan kasuwan cikin mu Allah ka bunkasa musu ka sa albarka harakan kasuwancin su muna roƙonka ya Allah masu kiwo cikin mu Allah ka sa albarka harakan kiwon sa kiwon su masu neman ilimi Allah ka sa su samu mai yawa wanda zai amfana da al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa da bukatun sa na alkhairi ya Allah muna roƙonka saka wa kowa da alkhairi ka biya masa dukkan bukatunsa an sanar mini da cewa akwai ɗanwa tattaunar lamido aku ya zo mana da gudunmowa a wani wuri na tasiri muna fata ana wani da saka masa da alkhairi ɗazu an ga shigowar mukarrabansa suwa da biyan sai ta ko sun kawo sakon ne shi ne kuma da suka fi wani na buce na fatan Allah ya kara masa rufin asiri ko da lafiya Allah ta albarka abinda Allah ya bada dukiya Allah ya bunka masa dukiyar da kiyaye masa albarka da Allah